الله رحمكم الله واعتبروا بمن مضى من قبلكم آجلهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون هم السابقون وأنتم لاحقون سبقوكم بمضي الآجال وأنتم على آثارهم تشد بكم الرحال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أيها المسلمون الناس في حاجة إلى كنف رحيم ورعاية حانية وبشاشة سمحة هم بحاجة إلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم ولا ينفر من ضعفهم في حاجة إلى قلب رحيم يمنحهم ويعطيهم ولا يتطلع إلى ما في أيديهم يحمل همومهم ولا يسقلهم بهمومه إن الإنسان لا يتميز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه لا في أقوام لحمه وعظامه بالروح والقلب يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتألم الرحمة أيها الإخوة في الله كمال في الطبيعة البشرية تجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإذالتها كما يسعى في مواساتهم كما يعسي لأخطائهم فيتمنى هدايتهم ويتلمس أعذارهم الرحمة سورة من كمال الفطرية وجمال الخلق تحمل صاحبها على البر وتحب عليه في الأزمات نسيما عليلا تترتب معه الحياة وتأنس له الأفئدة في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء أنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى تر حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وربنا سبحانه وتعالى متصف بالرحمة صفة لا تشبه صفات المخلوقات فهو أرحم الراحمين وخير الراحمين وسعت رحمته كل شيء وعم بها كل حي وملائكة الرحمة وهي تدعو للمؤمنين عسنت على ربها وتقربت إليه بهذه الصفة العظيمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وفي الحديث القدسي إن رحمتي تغلب غضبه مخرج في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي التنزيل العزيز يقول تبارك وتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال أيضا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أيها المسلمون ورحمة الله سبب واصل بين الله وبين عباده بها أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم وبها هداهم وبها يسكنهم دار ثوابه وبها يرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب الرحمة يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله الرحمة تحصل للمؤمنين المهتدين بحسب هداهم فكلما كان نسيب العبد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر فبالرحمة سبحانه فبرحمته سبحانه وتعالى شرع لهم شرائع الأوامر والنواهي بل برحمته جعل في الدنيا ما جعل من الأقدار حتى لا يركنوا إليها فيرغبوا عن نعيم الآخرة وأرسل نبيه محمدا بالرحمة فهو نبي الرحمة الرحمة للعالمين أجمعين يقول تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعثه ربه فسكب في قلبه من العلم والحلم وفي خلقه من الإيناس والبر وفي طبعه من السهولة والرفق وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أذكى عباد الرحمن الرحمة وأوسأهم عاطفة وأرحبهم صدره يقول تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقول أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها دعا إلى التراحم وجعل الرحمة من الدلائل الكمال الإيمان فالمسلم يلقى الناس وبقلبه عطف مدحور وبر مكنون يوسع لهم ويخفف عنهم ويواسيهم فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة ولكنها رحمة العامة رواه الطبراني ليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرفه من قريب أو صديق ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبرز هذا العموم في إسداء الرحمة والحث على إفشائها وانتشارها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس متفق عليه وفي الحديث الآخر من لا يرحم لا يرحم يقول ابن البطال رحمه الله في هذا الحديث الحض على الاستعمال الرحمة للخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك ويدخل في الرحمة التآهد بالإطعام والمساعدة في الحمل وترك التعدي بالضرب ومن أعظم ما تستجلب به الرحمة الله عباد الله الرحمة بعباده ففي الحديث الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي أيها الإخوة المسلمون وتعاليم الإسلام وآداب الدين في هذا الباب تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم فجنات عدن تفتح أبوابها لامرأة بغية سقت كلبا فغفر الله لها ونار جهنم فتحت أبوابها لامرأة حبست حرة حتى ماتت لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإذا كانت الرحم عباد الله بكلب تغفر ذنوب البغايا فإن الرحمة بالبشرية تصنع العجائب وفي المقابل فإذا كان حبس حرة أوجب النار فكيف بحبس البرآء من البشر وتترقى تعاليم ديننا في الرحمة بالبهائم حتى في حال ذبحها والمشروع من قتلها يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته أيها الناس فبالرحمة تجتمع القلوب وبالرفق تتآلف النفوس والقلب يتبلد مع اللهو الطويل والمرح الدائم لا يشعر بحاجة مهتاج ولا يحس بألم متألم ولا يشاطر في بؤس البائس ولا حزن محزون جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه فقال له أتحب أن يلين قلبك قال نعم ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك والرحمة لا تنزأ إلا من شقي عياذا بالله الإسلام عباد الله رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها بل للدنيا كلها اقرأوا قول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون والذين يتبع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في الحياة وبعد الحياة وعند الموت فارحمنا عند الحساب فارحمنا عند البعث يا أرحم الراحمين فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إن كنت تعلم أن هذه الشر لنا وفينا من يأمرنا ويرأفنا علينا فأعطيه وأسكت هذا الشر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا جبار يا عزيز اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يؤجزون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم وفرق بين قلوبهم واكفنا شرهم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية غombe خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan musulunci rahama ne akan al'umma ba wai ɗan adam ba shi kadai hatta dabbobi musulunci rahama ne a kansa kuma tana kira a ɓangaren shugabanci da ya ji tausayin wannan al'umma Allah bai turo manzansa ba sai don ya zamanto rahama ga al'umma Allah bai halitta bayansa ba sai dan yana tausayinsu. Ƙarar ya fito ya ce, Ina nufin sauƙi a kanku, ba na nufin ku da tsanani. Hatta ibadar da ya shar'anta wa mutane, in ka samu kanka cikin rashin lafiya sai ya rangwanta ya kai ka mataki na gaba, domin baya son matsa maka. Kuma abin da ya tanada maka don wannan aikin, wanda zai biya ka da shi aikinka bai isa sai wannan abun ba saboda tausayin ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda zai baka mamaki shine wannan kasa masu mata jagoranci ba sa kula da tausaya ba talaka kawai suna kula da abin da ya dame su abin da ya dame su kawai shi suke aikatawa wani ya faɗa lokacin kamfen ɗinsa yana cewa idan bai gyara wutar lantarki ba kar a sake zabansa. ya faɗa kowa ya ji wannan magana to yanzu dai saura lokaci kuma wutar ba ta gyaru ba hasali ma ba su suka ake ta fitarwa a cikin harkar biyan kuɗin ya kaji a ce ba ana bin ka bashi watakila baka san ma da shi ba al'amura sun carke sun kai inda suka kai an cire tallafi an tallafa ma kansu an cire wane ne an cire wane ne wuta ta yi tsada man fetur ya yi tsada rayuwa ta yi tsada rashin security ya yi yawa kisnafas sun yi yawa al'umma ana ƙona ƙauyukansu ana hana su noma wani irin tausayi ne wannan hudubar ta ambace wata baiwar Allah an buɗe mata ƙofar aljanna saboda ta ba kare ruwa wasu a kamfen ɗinsu mun ji sun ambata duk wanda kaga ya cika yawan hanyoyi ɓarawun amma yanzu me yake faruwa ana ta yi wasu sun ce ruwan nan ma za su iya jawo shi da 'yan kuɗi kaɗan yanzu mutane suna ta yawo da bokitaye a gari ba ruwa wani irin tausayi da ake wa mutane wallahi billahi ko ku ji tausayin wannan al'ummar ko kuma Allah zai waiwaice ku akwai waɗanda fa sun yi gwamnoni a gaban ku yanzu suna cikin kurkuku ko ba a gani ba kai me zai hana a maka haka babu abin da zai hana in dai ba tausayin al'umma ka ji kai mata adalci ba akan wannan gabar muna son mu miƙa shawarwari ga gwamnatoci duk gwamnan da zai yi wani abu a jiharsa wallahi komin alherin abu ya auna shi da ka'idar masu usuli masu usuli cewa suke daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih suka ce bangaren da zai jawo wa mutane tsanani ko kana son kai aikin alheri idan kai zai zame tsanani akan al'umma masu usulin fiqhu suka ce ka bar wannan aikin saboda barnar da za ta yi ya fi ƙarfin gyaran da kake son kai saboda al'umma su huta in dai wannan aikin zai yi ma al'umma alheri ne amma a ƙarƙashinsa akwai cutar da al'umma kuma cutarwan ya fi ƙarfin alherin to kar kai wannan alherin ka bar su kada su ibnu taymiya ya wuce a cikin kufa ana shan giya aka ce me yasa ba za ka musu magana ba yace daga na hana su shan giya za su zargi Allah shi yasa na kyale su saboda zagin Allah ya fi shan giya ko bai fi ba wajen girman illa kuma haka alkur'ani yace wala tasubbu allazina yad'una min dunillah kada ku zagi waɗanda suke bautar wani Allah ba Allah ba fa yasubbu Allah za su zagi Allah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ka'ida ce ta addini duk inda za ka yi wani abu amma wannan abun akwai maslaha a cikinsa amma maslaharsa ba ta kai cutar da za a yi ma al'umma ba, al'umma za ta cutu sama da amfaninsa karka yi shi. Wallahi, gwamnatocin nan ko dai su rinka shawartar addini ya gaya musu mafita ko kuma su ɓace kuma za su girbi abin da suka shuka. Sannan malamai suka ce masu usuli, dar'ul mafsad aula min jalbin maslaha, ka tunkuɗe ɓarna, ta kau babu ita mutane su huta su wala su shakata ya fi alheri da ka zo da wani abu wanda zai musu amfani amma za su kuntata ka dubi yadda addini yake kishin mutane mala amma ana ji ana kallo ana ta yin abubuwan da ba su kenan ba wani abubuwan ba banda zagi da la'ana da tsinuwa ba abin da za su jawo maka amma addini ya koya maka hanya kuma kana musulmi kuma ba za ka yi ba kawai sai ka ke ƙasa ƙasa wai kai ɗin kai ne wallahi akwai santas guda hudu da Allah ya a cikin alkur'ani su nake jiya wa duk masu mulkin ƙasar nan ina jiya musu tsoron waɗannan santas nan ubangiji cewa yayi wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ya ce ka zalunci mutane ka gama zaluntar ka ni kuma wallahi sai na ɗauko azzalumin da ya fi ka ƙarfi zan ɗora maka yanzu me yake faruwa a ƙasar nan ko ba a gani ba ne wasu ne waɗanda suka yi abin da suka ga dama yanzu Allah sai ya ɗauko wanda suka fi su ƙarfi kuma ya ɗora a kansu kuma suka kukkulle su ka shafa ma kanka ruwa ka ji tsoron Allah duk inda azzalumi ya yi zalunci sai Allah ya ɗauko wani wanda ya fi shi ya ɗora masa a kansa a lokacin da zai yi kuka kukansa ba zai yi amfani ba don haka ku kiyayi Allah ku kiyayi Allah ku kiyayi Allah ba ku ne iyaka ba kuma ba akan ku alkiyama za ta tashi ba ba daga kanku ne an yi ƙarshe ba na ka wallahi duk wani azzalumi da zai zalunci mutane wai zai kaure ya koma wani guri ka kaura zaluncin ka yana binka wallahi tallahi Allah ba zai bari ba gara ma kusan wannan abin da zai fitar da kai kawai abun Allah shine kai ma talakawanka adalci shine kadai wannan shi kadai zai fitar da kai a wajen Allah idan ba kai wannan ba wallahi tallahi kar kai tsammanin duk inda ka koma kana da gata ba ka da gata Allahu shi ne fauka ibadi sama da bayinsa yake yana kallon kowa nasiha ce kuma shawara ce duk abin da za ku yi wanda zai cutar da al'umma ku bari abin da zai sama ma al'umma amfani shi zai kamata ku yi ka daina amfani da ƙarfin mulkin ka ka daina amfanin wai kana da ƙarfi ka daina amfanin ba mai gaya ma ka daina amfanin ka fi ƙarfin kowa Allah ya yi lokacin da baka fi ƙarfin kowa ba ka bi mutane yanzu ba za ka zo ka fi ƙarfin kowa ba mutanen nan da bakunansu sai sun kayar da kai a gurin Allah. Da haka ka shiga hankalinka wallai, ka shiga hankalinka. Allah ya fi ƙarfin kowa wallai, ba abin da yake so illa ya adalci. Allah fa yana da daman ya matse duniyan nan a yanzu haka, ko bai da shi. Amma yanzu da idanu yana kallon mutane. Amma akwai lokacin da ake kaiwa Allah bango. idan ka cutar da bayansa fir'auna abin da ya same shi kenan ubangiji ya ce yayi mana yayi mana har allantakar mu sai da ya karba sai da ya ce a cikin mu saboda mulkin sa yace kai ma ni ne Allah fa ba wani Allah ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace wallahi ban san kuna da wani Allah ba in ba ni ba fir'auna Allah ya ce falamma asafuna lokacin da ya bata mana rai ya kai mu bango wallahi in takamna sai muka ramuwar gayya kai ne ba za a maka ba kai ne ka fi karfin haka dan kana da mulki kana da soja kana da police kana da al'ali kana da kowa kana kallon ba za a maka ba a shi Allah idan zai yi duk waɗannan ma ba su san zai yi ba sai dai yayi ka kiyaye kanka shawara ce muke badawa in ka ga dama ka yi aiki da ita in ka ga dama ka ƙi yin aiki da ita in kai aiki da ita akwai amfanin ta zai zo ma in ka ki aiki da ita akwai illar ta sai ya zo maka kowanne ka ɗauka sai Allah yi godiya ta tabbata ga Allah masanin abin da ke ɓoye cikin zukata masanin abin da rayuka suka ɓoye muna gode masa tsarki ya tabbata gare shi tare da masa godiya a bisa ni'imomi da ya yi mana da falala masu yawa da ya yi akan bayinsa muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe shi ne bayyananne kuma shi ne ɓoyayye muna shaidawa lalle annai Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya zamanto mai tsarki mai tsarkakewa mai girman asali Muhammadun Rasulullah mai tsarkakekkiyar zuciya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da albarka da sahabbansa da alayensa ma'abota falala, da waɗanda suka bi su da kyautatawa, tare da kyautatawa har zuwa ranar sakamako, tare da aminci da amintarwa. Aku bayin Allah, ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah, ku ji tsoron Allah zai muku rahama. ku yi lura da waɗanda suka wuce kafin ku ba abin da ba su aikata ba irin abin da ku kuke yi a yanzu, amma Allah ya gama da su. Sai kawai musifar mutuwa ta gaggauta sammako a kansu, abin da Allah ya yi musu wa'adi sai suka tarar da shi, sun rigaye ku mulki, sun rigaye ku zuwa, kuma sun rigaye ku mutuwa, sannan kuma za ku je inda suke. sun rigaye ku da zuwan ajalinsu sun mutu, kuma kuna nan akan gurabensu, kowa ya ɗaura kayansa yana jiran lokacin tafiya ya yi zai tafi. Ubangiji ya ce, ku tafi bayan ƙasa ku bincika, ku kalli masu mulki iri daban-daban. Allah ce, ko ba ku da zukata ne na tunani, ko ba ku da kunnuwa ne na ji, ko dai makancewa kuka yi ne, babu mummunar makanta kamar zuciya ta makance. Ya ku musulmai, mu mutane suna cikin matsananciyar bukata zuwa ga tausaya musu talakawan ƙasa suna cikin bukata matsananciya shugabanni ku taimaka ku tausaya musu suna bukatan shugabanci na rangwame da tausayi suna buƙatar wato yaɗuwar sauƙi a bayan ƙasa cikin rayuwa suna buƙatar ƙauna daga wajen waɗanda suke shugabancinsu ƙaunar da za ta yalwata musu su samu walawa cikin ƙasa suna da buƙatar haƙuri haƙurin da ba zai ƙuntata ba don sun jahilci wani al'amura suna buƙatar taimakawa rauninsu da suke da shi na ba su da shi ba su da ƙarfin kare kansu suna cikin buƙatar zuciyar da za ta zo ta mulke su mai tausayi wadda take cike da rahama da rangwame da tausayi waɗanda za su raba arzikin ƙasa bisa adalci waɗanda za su kyautata ma talakawan ƙasa bisa ilimi da kiwon lafiya da tsaro kuma waɗannan shugabanni da ake da buƙatar irinsu ba su buƙatar abin hannun al'umma suna sarrafa abin da ke hannunsu ne na kuɗin gwamnati akan al'umma amma ba na ƙwace kayan al'umma a hannunsu ba suna ɗaukan takaici da wahalhalu na al'umma domin su tseratar da al'ummarsu mutane suna buƙatar irin waɗannan shugabannin a cikin al'umma babu shakka ana bambanta ɗan adam ne wato da zuciyarsa da tausayinsa amma ba ana bambanta ɗan adam ne da ƙarfin mulkinsa akan cewa shi mutum ne kamili ba. Kammalallen mutum ana bayyana shi ne da kyawun zuciya da tausayi da rangwame da rahama da jin tausayi musamman wanda yake jagoranci. Ba a gane mutuntakar ɗan adam da kyakkyawan naman jikinsa da ya tara. Zai iya tara naman jiki da ƙatuwar riga da komai amma ba shi da alheri wajen zuciyarsa. Ƙasusuwansa kawai sun girma ne a banza sun tattaru akan zalunci wanda baya iya taimaka ma da zuciya mai tausayi ake gane shugabanci mai tausayi kuma ta wannan hanyar talakawa suke biyayya akan dukkan abin da ake musu kai aiki na tausayi wanda zai yi tasiri a zukata ka ji tausayin waɗanda suke cikin raɗaɗin yunwa da talauci da rashin lafiya da kwanciya a asibiti ba magani ka ji tausayin jahilan al'umma da suka zamanto ba a ba su karatu ba ya ku ‘yan uwa, tausayi da rangwame na shugabanci, ita ce cikar ɗabi'ar mutum takar ɗan adam idan ya samu shugabanci ya ji tausayin al'umma. Wanda za ta sa mutumin da yake shugabanci zuciyarsa ta rinka jin raɗaɗi domin talakansa yana cikin wahala. Zai yi aiki don gusar da wahalar talakawa, kamar yadda zai yi aiki tukuru domin sai ya sama musu sauƙin rayuwa a cikin rayuwarsu. domin kuma zai yi ƙoƙarin kare kurakuransu zai yi burin shiryar da su akan hanyar da za ta kulle da su sannan kuma duk abin da suka kawo zai iya karɓan uzurinsu ya ku bayan Allah tausayi da rangwame a cikin shugabanci kamala ce a cikin fidiriyar ɗan adam a cikin halittar ɗan adam kuma tana nuna kyawawan ɗabi'u na shugabanci a lokacin da talakawa suka yi kuka zai saurare su kuma tana iya ɗaukansa shi da ya yi tausayi za ta kai shi zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma samun tausayi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kuma ta wannan ne rayuwa take zamantowa ɗaurarriya da tausayi da alaƙarta da Ubangiji. Kuma ta wannan hanyar ce zuciya take ɗosana daga shugabanta ta yi masa addu'a ta gari ta yi masa fatan alheri. Allah ya ba da labari yake cewa Allah ya halitta nau'in rahama daban-daban ɗaiɗaiɗaiɗai yanki-yanki har guda ɗari, amma guda ɗaya ce tan Allah ya saukar a cikin wannan duniya, ya ce da wannan rahamar ce halittu suke tausayin junansu, har dabba take ɗaga ƙafarta a kan ‘yatta don kada ta taka ta ta ji mata rauni. Rahamar fa guda ɗaya ce Allah ya turo duniya, casa'in da tara suna hannunsa tukunna, sai an mutu cikin lahira. Allah ya shugabanci mutane cikin tausayi. mai yasa ya baka wani abu daga cikin mulkinsa baka tausaya ma al'umma ubangijinmu mai tsarki ya tabbata gare shi ya siffantu da rahaba da tausayi sifa ce wacce bata yi kama da wata siffar halittacce ba Allah ya zama shine ƙororuwa wajen tausayi domin shine mafi tausayin masu tausayi kuma shine mafi alherin masu tausayawa kuma shine yace rahamarsa ta yalwaci komai kuma rahamarsa ta game dukkan rayayye mala'ikun rahama da Allah ya halitta suna yin addu'a ga bayin Allah muminai a bayan ƙasa, sun tsaya gaban Ubangiji sun masa kirari, sun kusance shi da tawabi'i da sifofi masu girma, sai suna gaya masa suna cewa, “Ya Allah, rahamarka ta yalwaci komai, da ilminka ya yalwaci komai, ka yi gafara ga waɗanda suka tuba, suka bi hanyarka, ya Allah, ka tseratar da su da azaba. mala'iku fa suke wannan addu'a a kan mutane, cewa Allah ya yi wa mutane gafara, ya yi wa mutane tausayi, ya kuma tseratar da su daga azaba. Ya zo a cikin hadisi na ƙudusi, Allah yana cewa lalle rahamata ta rinjaye fushina. Kai ko yanzu saboda mulki kawai in kai fushi da mutane sai ka ta ɗora musu azaba kawai. Gashi Ubangiji ya ce yana yin fushi amma rahamarsa ta yalwaci fushinsa. duk inda aka yi masa ba daidai ba sai rahamarsa ta shafe wannan gurin ta rinjaye fushinsa wannan yasa in ba dan haka ba wallahi tallahi cikinmu akwai waɗanda za su hana a ruwan sama wallahi akwai cikinmu masu aikin da Allah zai hana mutane abinci wallahi cikinmu akwai masu aikata aikin da suke aikata Allah ba zai ji tausayin bayi ba amma dan ya wajabta ma kansa rahamarsa ta yalwaci komai shi yasa yake wa mutane ya ku masu mulki me yasa Allah ya girmama ku ya ba ku talakawa me yasa ba za ku ji tausayin su ba me yasa komai yana nema ya gagare su a cikin rayuwa komai da ka saki yana nema ya tsaya cak kuma ga kuɗi da kuke da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yana gaya wa annabinsa yana cewa ka ce ka faɗa ya Muhammad ka ce ya Allah ubangiji ka yi gafara ka yi tausayi domin kai ne mafi alherin masu tausayi. Annabi sallallahu Alaihi wasallama da ya jagoranci al'umma yake roƙa mata Allah. Sau nawa, sau nawa gwamna ko shugaban ƙasa zai ɗaga hannu ya ce Allah ka ji tausayin wannan al'umma. Sau nawa ya taɓa yi. Sau nawa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana gaya ma Allah, Allah bayina, Allah bayinka, ka ji tausayinsu ya Allah, ka yi musu rahama, ka yafe musu, ka kiyaye su, ka tsare su ka ba su security ya Allah domin kai ne mai duk waɗannan abubuwa din ya ku musulmai rahamar Allah sababi ne wanda take sadar da ɗan adam zuwa ga ubangijinsa don haka da rahamarsa ya aiko manzanni zuwa gare su da hakan ya saukar da littattafai don ya yi wa mutane rahama da hakan Allah yake shiryar da su da ita ne ake ba da kyakkyawan sakamako na lada. kai ka san gidan aljanna da Allah zai baka ya fi ƙarfin aikin da kake aikatawa. Da tausayin Allah ya azurta mutane, da tausayinsa ne yake mu'amala da su ya ba su lafiya, da tausayinsa ya musu ni'ima na dabbobi da abinci da kyawawan abubuwa. Babu wani abun da yake tsakaninka da Allah na ƙarfinka ko aikinka ko ikonka ko ƙuri'a ka jefa ma Allah aka yi maka wannan aikin ba ka da shi. Allah ya yi wannan ne kawai saboda tausayinsa da rahamarsa a kanka. amma babu wanda ya jefa ƙuri'a ya zaɓi Ubangiji, haka Allah ya yi maka wannan abubuwa ɗin. Wannan rahama ce ta Ubangiji da tausayinsa, shi yasa yake cewa ya ku mutane, hakika wa'azi ya zo muku daga Allah Ubangijinku, waraka ya zo muku daga abin da ke cikin ƙirazanku, rahama ta, shirya ta ta zo muku, rahama ta in ji Allah ta same ku, ya ce da rahamata, da falalata, da wannan za ku yi alfahari. ya fi abin da kuka tara a wannan duniya ɗin. Ya ku bayan Allah, rahama ta Allah tana shirya zuwa tana kaiwa ga shiryar da ɗan Adam, gwargwadon shiryarka a wajen Allah, gwargwadon girman darajarka da Allah zai baka da matsayi a wajensa shi Allah ranar tashin alkiyama. Wanda ya fi wani shirya da aiki nagartattu, to zai fi ɗan uwansa samun rahamar Ubangiji cikakkiya. Da rahamar Allah ne tsarki ya tabbata gare shi ya shar'anta yin ibada. ya ba da umarni ya ce abi, ya ba da hani ya ce a hannu, ban ma saboda rahamarsa ne ya cika wannan duniya, ya saka wasu ayyuka na wahala wanda ɗan adam zai yi ba don komai ba don kada ya karkata zuwa ga duniya domin ya dawo ya yi ƙoƙarin neman ni'imar Ubangiji a ranar lahira. Don wannan Allah ya turo manzo, aka sa manzon ya zamanto rahama, wannan shine annabin rahama ga talikai gaba ɗaya. Ƙur'ani yake cewa ba mu ma aiko ka ba sai dan ka zamanto tausayi da rahama da rangwame da jin kai ga talikai. Allah ya turo mandansa da ya turo sai ya saka ma zuciyar manzan haƙuri, sai ya saka ma zuciyar manzan ilimi, sai ya sanya mata juriya, sai ya sanya mata tausayi. Don haka daga ɗabi'un annabi ya kamata a ce an koya, daga ɗabi'un annabi ya kamata a ce an kwaikwaya, sai ya zamanto a cikin ɗabi'un annabi sauƙi, da rangwame, da sauƙi, ya sanya hannun annabi ya zamanto mai kyauta. ya zamanto ƙwaƙwalwar annabi tafi kowace ƙwaƙwalwa tausaye da ɗaukan abubuwa. Shi yasa Alƙur'ani ya bayyana cewa da ka kasance mai kakkausar zuciya da duk sun watse daga gefen ka ya Rasulallah. Sannan ya sake faɗi yana cewa haƙiƙa wani manzo ya zo muku daga karan kanku duk abin da zai baku wahala yana da girma a kansa kuma mai kwaɗayi ne akan ku samu tausayin Ubangiji da rahamarsa. ya ku bayan Allah ku sani musulunci saƙo ne na alheri, saƙo ne na aminci, rahama ce ga talikai gaba ɗaya, ya yi kira ga jin tausayin al'umma, ya yi kira ga cewa wato tausayi dalili ne na cikar imanin mai tausayi. Shi musulmi ya kamata ya gamu da ɗan uwansa fiskarsa tana sake, yana mai tausaya masa, yana mai masa kyautatawa. yana yalwatawa a gare shi, yana sauƙaƙa al'amura a kansa, yana rangwanta masa, ɗan Masa'ud ya ruwaito hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yana cewa, Ba za ku yi imani ba har sai kun zama masu tausayin junan. Yana cewa, Ya manzan Allah, suka ce, Ya manzan Allah, dukkan masu tausayi ne, manzan Allah ya ce musu, Ba wai tausayin da kuke ma ’yan uwanku ba kaɗai. tausayin ya shiga harkan dabbobinku da sauran ƙwari a bayan ƙasa. Bai zamanto musulunci ya taƙaita rahamarsa kawai akan wanda ka sani ba, ko wanda ya yi ka, don kana gwamna wai sai wani ya yi ka sannan za ka yi masa, idan bai yi ka ba baya cikin tsarinka. Musulunci ba haka yake ba, rahamarsa tausayi ne ga dukkan al'umma gaba ɗaya, na kusa da kai, da na nesa da kai, da wanda ya yi ka, da wanda bai yi ka ba, duk rahama ce kamata ka ji tausayinsa. ka daina mugunta akan wasu saboda wai ba su yi ka ba hadisan manzon Allah sun fito da yawa waɗanda suke bayyana gamuwar riskar da rahama ga mai mulki akan dukkan al'ummomi kuma musulunci ya kwadaitar da wannan da koya da tausayi ya ku masu mulki akan masu akan talakawa ku baza rahamar ku da tausayin ku akan talakawa manzon Allah ya ce yayi Allah ba zai ji tausayin wanda baya tausayin al'umma ba kuma a hadisi ya yi magana yana cewa Allah wanda ya karɓi mulkin al'umma ta ya tsananta mata, to Allah ka tsananta masa, ko ka ce amin ko karka faɗa an riga an yi amin tun ba yau ba, don haka ma kai shuru in ka ga dama karka ce amin tun. Manzan Allah ya ce, duk wanda ya mulki al'umma ta ya tsananta mata, to Allah kai ma ka tsananta masa, ko ka ce amin ko karka faɗa duk ɗaya ne, sannan yake cewa duk wanda ya mulki al'ummata ya ji tausayinta to Allah kai masa tausayi ka ji tausayinsa ko ka ce abin ko karka faɗa Allah ya riga ya gama za Allah ya riga ya gama wannan don haka da tausayi ga talakawa ne mai mulki yake samun zukatan al'umma ta nan ne ake shigar da wanda yake mumini da wanda yake kafiri da dabbobi da bayi da aka mallaka da sauran ma'aikata duk sai an ji tausayinsu ka shigar da tausayi a kansu ka ciyar da su ka biya su haƙoƙinsu ka yi musu dukkan abin da ya kai mata yana daga cikin mafi girman abin da yake jawo rahamar ubangiji a ƙasa wato shugabanni su ji tausayin talakawa Allah sai ya tausaya ma ƙasar saboda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi yana cewa masu tausayi Allah yana tausaya musu na sama masu mulki ku ji tausayin na ƙasa da ku sai Allah na sama da ku ya ji tausayinku. Ya ku ’yan uwana musulmai, addinin musulunci ya ilmantar da mutane ladubba da kuma abubuwa na tausayawa, hatta dabbar da take magana kamar ɗan adam, da waɗanda ba ta magana, duk Allah ya wajabta cewa a ji tausayinsu. Aljanna Allah ya buɗe ta ga wata mata, mazinaciya saboda ta ji tausayin wani kare. sai Allah ya gafarta mata saboda ta shayar da kare ruwa. Wutar jahannama aka buɗe mata ƙofa ga wata mata saboda ta tsare kulya kulliyar har sai da ta mutu bata bar kulliyar ta ci abinci ba bata shayar da ita ba bata batta ba ta ci daga kwarin ƙasa Allah ya sanya ta a wuta ina ga mutumin da kuma ya zo yake azabtar da al'umma saboda shugabancinsa idan rahamar Allah za ta tabbata saboda an shayar da kare kuma ga wadda ta shayar mazinaciya Allah ya gafarta mata zunubanta don farin cikin an ji tausayin kare to babu shakka kenan wanda ya ji tausayin talakan ɗan adam to zai ga abin mamaki a cikin rayuwarsa na tausayin ubangiji wani abu da ke fuskantar wannan idan Allah ya buɗe gidan wuta saboda wata mata da ta tsare kuliya ba ta ba ta abinci ba har ta mutu to ina ga mutumin da ya riƙe abincin mutane kuma ya hana su shi kuma ina za a kai shi ya ku bayan Allah ku sani addini ya zo da tausayin dabbobi ya zo da tausayin ɗan adam an shar'anta hatta kashe dabba ko yanka ta manzon Allah cewa yake Allah ya wajabta muku yin ihsani akan komai idan za ku yi kisa ku kyautata kisan idan za ku yi yanka ku kyautata yanka ɗayan ku ya wasa wukarsa don ya hutar da abin da zai yanka ku dubi tausayi irin na manzo Allah ya ku bayin Allah da rahamar Allah ne zukata suke haɗuwa su yi biyayya ba shugabanni a ƙasa da rangwame da tausayi da rangwame mai mulki yake mallakar zukatan mutane zuciya tana butulcewa, tana ƙin karɓan shugabanci, tana mummunan magana a kan shugabanci, tana ƙin biyayya ga shugabanci a lokacin da shugabanci ya zamanto ba shi da aiki sai ɗanɗana ma talaka musifa. Talaka gwamnatin da ta zama ba ta iya jin buƙatar mabuƙaci, ba ta jin raɗaɗin wanda yake jin raɗaɗi, ba ta damuwa da talaucin mai talauci. ba ta damuwa da baƙin cikin wanda ya shiga cikin baƙin ciki, ba ta damuwa da rashin lafiyar marar lafiya, ba ta damuwa da rashin hanyar mai hanya, ba ta damuwa da matsa masa da take wajen karɓan haraji, ba ta damuwa da ƙuntata masa na ƙin gyara masa abubuwa na rayuwa, amma tana bin sa bini-bini saboda karɓan haraji. Babu shakka zukata suna fanɗarewa da irin waɗannan al'amura. wani ya zo ya samu manzan Allah ya ce, Ya Rasulallah zuciyata ta ƙeƙashe ba ni da tausayi kwata-kwata, ba wanda nake tausaya ma a duniya gaba ɗaya. Manzan Allah ya ce masa, Kana son zuciyarka ta zama mai tausayi? Ya ce, Eh, ya ce, To, ka ji tausayin maraya, ka kyautata wa miskini, ka ji tausayin talaka, ka shafa kansa, ka ciyar da shi abinci. Ta yau, marayun ake samarwa kidnappers suna kashe mutane suna barin 'ya'yansu kanana gwamnatoci suna zaune suna kallo ana yin waɗannan al'amura wasu matan sun zama armala ba su da mazaje an kashe su wasu sun rasa gidan zama wasu ƙauyukansu aka ƙona da abincinsu da 'yan dabbobinsu ana kallo ta yaya Allah zukata zai haɗa ma wani shugaba waɗannan zukata duk sai sun masa biyayya yi ƙoƙari kai maganin waɗannan al'amura. Musulunci a rahama ce, samantan Allah ya ce ba a cire tausayi sai a zuciyar shaƙi taɓaɓɓe ɗan wuta shi ne wanda baya jin tausayin al'umma. Musulunci rahama ce kuma saƙo ne na alheri, kuma rahama ce ga dukkan talikan duniya gaba ɗaya, ban ma duniyar ma kanta gaba ɗaya musulunci yana jin tausayinta. In kun ga dama ku karanta faɗin Allah da ya ce, wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta yalwaci komai da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka ba da zakka suka yi imani da ayoyina suka bi annabina suka yi koyi da shi wajen gudanar da harkokinsu na rayuwa ya ku musulmai ku ji tsoron Allah zai ji tausayin ku ku yi wasici da gaskiya a tsakaninku ku yi wasici da haƙuri kuma ku ji tausayin junanku ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ubangiji ya umarce ku a cikin alkur'aninsa mai girma lalle Allah da mala'iku suna yin salati ga manzo ya ku masu imani ku yi wa manzon Allah salati Allah kai tsira da albarka a bisa bawanka Muhammad kuma manzanka tare da alayensa tsarkakakku da sahabbansa gaba ɗaya da duk waɗanda suka bi su zuwa ga ranar kyautatawa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai. Allah ka kaskantar da shirka da mushrikai Allah ka dirkakar da makiyanka makiyan addini ka taimaki bayinka masu ɗayanta ka ya Allah ya mafi tausayin masu tausayi ya Allah ka yi ji tausayin mu ya Allah a cikin rayuwa ka ji tausayin mu bayan rayuwa ka ji tausayin mu lokacin mutuwa ka ji tausayin mu lokacin tayarwa ka ji tausayin mu lokacin hisabi ya Allah kai mana rahama ya Allah ka ji tausayin mu ya mafi tausayin masu tausayi ya Allah muna roƙonka ka saka tausayi cikin zukatan waɗanda suke mulki su ji tausayin al'umma ka taɓa zukatansu ya Allah su ji tausayi Allah idan ka san akwai wanda ya fi su alheri ka kawar da su ka kawo ma waɗanda suka fi su alheri ya Allah Allah in ka san akwai waɗanda suka fi su alheri ubangiji ka kayar da su ya Allah ka kawo ma al'umma wanda za su ji tausayin su ya Allah Allah in ka san akwai waɗanda suka fi su alheri, ka tunkuɗe su ya Allah ka kawo waɗanda suka fi alheri ya Allah. Ubangiji in dai sharri suka sa a gaba akwai masu alheri, ka kawar da sharrin su ya Allah ka kawo masu alheri. Kai ne mai ƙarfi kuma kai muka roƙa, ba mu da ƙarfi ba mu da dabara, kai ne mai bayarwa kuma kai muka roƙa ya Allah. Kuma gare ka muke kaiwa ƙara ya Allah. Ya Allah muna haɗa ka da azzalumai. Kada ka bar su ci nasara duk inda suke ya Allah. Allah ba za su fi ƙarfinka ba ya Allah, Allah ka kama su kamu wanda yake na gagarau mai iko ya Allah, Allah ka yi ɗaiɗai da al'amarin azzalumai, Ubangiji ka raba tsakanin zukatansu kada ka ba su ittifaki wajen cin nasara, Allah ka tsare mu daga sharrinsu ya Allah, ya rayayye ya dawwamamme ya wanda in an roƙe shi yana amsawa, Allah ka amsa bana ya Allah. Ubangiji muna roƙonka ka saukar da zaman lafiya da aminci a cikin wannan jiha ta Gombe, ka kuma saukar da aminci a Najeriya ya Allah. Ubangiji ka ba mu zaman lafiya, ka yi mana maganin azzalumai ya Allah. Ubangiji ka ba mu rabo mai kyau a duniya, ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira. Ka tseratar da mu azabar wuta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.